وبركاته يوم شاب كيف رمضان إذا المنام صلى الله تعالى عليه وسلم جمهور أهل اليمن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يجاد مدرسة رمضان إذا المنام صلى الله عليه وسلم dubu daya da dari hudu da talatin da shida wanda ya daidai da biyar ga watan julai miladiyar dubu biyu da sha biyar Allah sake dawo da mu gidan maulanmu a shafin bayan masu imam kaduna don ci gaba da tafsiri da ake na watan ramadan idan tafsirin maulan musa da wata rabbi Allah ta da hannu sai ya da tafsir mai gabatar da karatu malam sunu su gano الشيخ إبراهيم الكون إمام سمينا سيدنا الفرقان والله بسم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناءً وأنزل من السماء ماء فأخرج به فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم على آله وقدره الجلال العظيم ورضي الله تبارك وتعالى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أئمة الشيخ اهدري لنا بهذا المعدي وانزع به بنظرة ساعدي لنا بالزهر آه. الحمد لله يا أيها الناس وبين تبارك وتعالى شيء يا أخو متاني أهل مكة يعني متاني مكة لم يكن نعم ya ayyuhan nas ya ku mutane ahal makka ta mutanen makka wa man haulaha da waɗanda da ƙauyukan da suke gaban ta min jami'il alam daga dukkan halitta baki daya ibudu ku kadaita waididu wato ku yi bauta waididu ku kadaita rabbakun ubangijin ku allazi wannan da yake kalaka kun ya halicce ku an sha kun ya kage ku lam ta kunu shay'a ku kasance bakin komai ba ko kuma ba ku sai samar da ku da'awu ila tauhidi ya kira su zuwa ga tauhidi wa ibadatin Allah tabaraka wa ta'ala da ibadar Allah mai girma da daukaka wannan zai min qablikum da waɗanda suka shuɗe kafin ku wa kana allazina min qablikum ai Allah shi ya halitta waɗanda suka shuɗe kafin ku ma la'allakum tattaquna ko fa da tsoron Allah bi ibadatihi da ibadarsa wato ko fa da tsoron Allah ku katange kanku daga iqabahu azabar ta bi ibadati da ibadarsa قال المفسر شين تفسير جلال الدين السيوطي يشي ولعل في الأصل للترجي ولعل أصل مغنى أنا ينسى نجام فاتا فوقعي إن كان ممكن يأتي لعل وإن أنه وتكيلا أصل مغنى كنا وفي كلامه تعالى أما شو يجي أشكم مغنى الله تعالى للتهديد لن تبقى واني بلعل بني ما وتكيلا بني لعلكم تتقون وتدون فسامك فرش الله هو فادي قرآن الله لعل في حق الله la'alla a cikin haƙƙin Allah ne ta haƙiƙi dan tabbatarwa ne walakin al abda sai dai cewa bawa huna anan amarahu Allah tabaraka wa ta'ala Allah mai girma daukaka ya umarce shi an yi kima ibadatan lahi ya tsira bautan Allah wani wa hidara rabbahu ya kaɗai ta ubangijin zauma a zalika tare da wannan la ya amanu ba zai amince wa makarin Allah ba bal bargan yardu ya rika kwaɗayi wa ya kahu yana tsoro wato ya zama tsakanin bainal khawfi wa raja'i har ka zama mai kwaɗayin rahamar Allah zalla kar ka zama mai tsoron azaban Allah zalla ka zama bainar kauri war rajai fala'alla huna wato la'alla da ta zo a nan la ta ta bi tawili ba ta buƙatuwa zuwa ga tawili la'alla al-abda wataƙila bawa yarju ne kwaɗayi an ya ya kasance min al-muttaqina daga masu tsoron Allah allazi wannan da shi Allah wannan da ja'ala lakum al-arda ya sanya ƙasa gare ku firashin ta zama shimfiɗa bayyana ya bayyana tauhidahu tauhidinsa Allahu shi Allah din nan da ake ta gaya maka dan ka gane shi ka bauta masa ka kadaita shi mallam ya arihu wanda bai gane shi ba huwa sai yake to barka shi ne Allah zai wannan da yake da Allah kuma arda ya sanya kasa gare ku firashin ta zama shimfiɗa bisa dan ai shimfiɗa yukarishu wadda ake shimfiɗa muku ita don ku taka ta la ga ya tafi salabati bata kai matuƙa a cikin santsi ba wato ba ta zama busasshiya ba har ta kai ga kayi santi ba za ku iya noma ba wannan yunati sannan ba ta yi laushi da yawa kamar fulawa ba ta kai ba za ku iya gini ba fala yumkinu al-istiqrar har ya kai ba za ku iya wato tabbata ba alaiha akanta ja'alaha salbatan ya sanya ta wato dan dauri walayyinatan kuma mai laushi hatta yumkinu al-istiqrar har a samu zama alaiha akanta a samu tabbata in shi ta kaima in ka ga dama ka tsaya wa in shi ta ka'idan in kaga dama ka zauna wa in shi ta mubji'an in kaga dama ka kwanta duk dai kasar ta kashi wata ma gina sannan ga sama ne ya gina muku ita ba su kare ta da komai ba ba filoli amma ga sama na je tun da aka haife ka baka taba an ce za a gyara sama ba ta samu matsala ubangiji tabaraka ta'ala shine ya muku wannan huwa allazi rafa'a hadha saqafa shine wanda ya dauka wannan sama fauqana saman mu jina'an jin alaina akan mu wa anzala min as-sama'i ma'an sannan bayan nan kuma ya saukan mana da ruwa daga sama a harja ma'al madari Allah ya hujja ruwan sama min as-sama'i daga sama min jihatis sama'i daga sasannin sama min as-sahabati daga gizagizai fa sahabatu kaga girgije fauka na sama mu da kullu ma kana fauka al-insan duk abin da ya kasance saman mutum yumkinu an yi kuta bara sama'an za a iya fassara shi da sama duk abin da yake sama da to sunan sama abu farmadaru ka ga ruwan sama yanzu ila sama yana sauka daga sama awwalan farko summa yanzu ila sahari sannan ya sauka a cikin girgije wa min sahari daga girgije ila al-ardi zuwa ƙasa fa ba'd al-arabi wasu daga cikin larabawa yusammal madaru sama'a suna ambatar ruwan sama sama suna cewa idza nazala as-sama'u bi ardi qaumin idan sama ta zubo a gonar wasu jama'a haka sama'u ba idan nazala al-madar ba idan nazala samau bi ardi kauni idan sama ta zubo a gonar wasu jama'a wannan farar da ku yi wannan baiti fa kharaja sai ya fitar dihi da wannan ruwa min daga anwa'i samarati wato kala kala na 'ya'yan itatuwa rikan arziki na kun gare ku ta akuluna hu dan ku shi shi wa ta'alifuna bihi sannan ku ciyar da shi dawabbakun dabbobin ku ala ta zalu lillahi an dadan saboda haka wanda ya fahimci wannan kare hada Allah da wani Allah ya halicce sama da so kare ta bana halicce kasa ba ta taba kulmawa ba ya halicce ka ya halicce waɗanda suke gabanin ka sannan ya fidda maka arziki daga ruwan sama in kai ne ke gafarta zulfanka sannan abin da ka aikata na umarni ya saka maka wannan ubangiji karka hada shi gurin فلا تجعلوا اندادا كركو سنيا واتو واتو كيشيوي لله ga Allah shuraka kishiyoyi sun ibadata a cikin bautan Allah wa antum ja'alamun alhali kuna sane la ta'budu ghayra Allah kar ku bauta wani Allah tabaraka wa ta'ala wa antum ta'lamun kuna sane annahu cewa shi Allah huwa khaliq shine mahalicci kaga kuma ka bata halicci koyi ba yanzu in mutum yake bi wannan umarni ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce maza ni na halicci ka na halicci babanka na halicci babanka sannan na gina maka sama na gina maka ƙasa na fudda tsoro daga ƙasa sannan na baka lafiya na baka imani na gafarta kurakuranka to yanzu ga ka gabana kai kuma ga yamun mai kai ne da za ka ce sai kai shuru ke shi ne shi wajen lafiya ce to idza alima al-insan idan mutum ya san annan Allah cewa Allah huwa khaliq shi ne mahalicci ya alamu zai sani annahu cewa shi la yastahiqqu al-ibadata illa Allah minhu babu wani kishiya da ya cancanci ya bauta masa ba Allah haka rato mutane goma min al-magaruri da suna daga cikin rudaddu wanda shedan ya rude su na farko shine man arafa wanda ya san annan Allah cewa Allah khaliqu shi ne ya halicce shi walan ya abudu amma bai bauta mishi wannan rudadde ne duk wanda ya san Allah ne ya halicce shi amma ya ke bauta Allah to wannan shaitan ya rufe shi wa man arafa wanda idan annan Allah cewa Allah raziquhu shine mai arzuta shi wa lam yadma illa bi amma da da shi ba shi ma wannan shaitan ya rufe shi wa man arafa wanda idan annan duniya cewa duniya za'ilatun qarariya ce busasshiya wa yaniru ilaiha amma ke karkata zuwa gare ta ya tabi yana dogaro alaiha akanta shi ma wannan shaitan ya rufe shi wa man arafa wanda idan anna warasatahu cewa magadansa a'da'un lahu makiya ne gare shi wa yajma'u lahum al-mala amma kuma duk da haka yake tara musu kuɗi yayan ka makiya ne amma kake tara musu kuɗi ne ko kai kai wa Allah aiki da kuɗi kai kai kana tara wa makiyanka wa yajma'u nafsahu shi kyale kansa wa man arafa anna al-mauta wanda ya san cewa mutuwa atihi tana nan tana zuwa masa walan yastaqidda lahu amma bai shirya mata ba shi ma wannan rudade ne ومن أيقن وند إذا كان كان شيء أن القبر شو القبر منزله مسوكين زني ولم يأمر براية شبا شما ولا رغبين كاتن شيء القبر شيني واتو مسوكين كا أما وتجارة شو كان تجارة كده الدنيا كأي كلهم sake danji shuka fulawa a yi kamar dai daga gamuna to abin da ya kamata ka gyara kabarinka ba gida ba wannan gida na duniya kararre ne kusashe ne wancan kabarin shi ake gyara nan ne an yi gidansa duk mutumin da ya iya gyara kabarin sai sai yana gyara gidansa to da dai shi zai ya kuɗe shi wa man aikana wanda isa kankanci Allah sira da cewa sirari din nan da aka ce bai kai girman gashin ido ba girman shi bai kai girman gashin ido ba sannan kai hujja ya bana reza kuma ta nan ne za a wuce wanda ya san cewa sirari mamarruhu hanyar wucewar ta ce walan yi hafi tsikilahu amma bai sauƙaƙa wa kansa nauyin da ya ɗauko ba shi ma wannan shaidan ya wuce shi kai da za ka wuce kan sirari ga shi ba kauri ga kai ga jahannama a ƙasa ka ɗauko kayan nauyi a wannan rugaɗe ne ومن أيكان وان إذا كان كشي أن النار شيء عوتا محل الفجار واتو محل من نفاجر أمباي ولم يحرم منها أما بيرجيتا با شيما وانا رولدين ومن أعرف وان إذا أن الجنة شيء الجنة منزل أحبار الله واتو مزوني نقو مسوكي نمسو ين الله تبارك وتعالى ولم يدلبها ما بيرجيتا با شيما وانا رولدين ومن أيكان وان إذا كان كشي أن إبليس شيء إبليس عدوه مكين سني ولم يحاربه أما بيرجيتا با shi ma wannan ruɗaɗɗe ne. A fala ta da alu kar ku sanya lillahi ga Allah an dadan kishiyoyi wa an tunku nan ta alamu da kuna sane cewa Allah tabaraka wa ta'ala la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wato sura ta uku kishiyoyi a shirku a ita shirka din nan da kaji ana faɗi ala asalin an kasa ta gida uku shirka shirka an kasa ta gida uku الشرك الجلي na farko shirka wanda take bayyananniya huwa ma alaihi mushrikuna shine abinda mushrikai suke kai min ibadatul awtan na daga bautar wato gumaka wannan shirka shine ke mukabala da musulunci wannan shirkun jari hukumin da ake yakan wannan shirka ana kiransa saihu shari'ati saihu shari'ati da ya dace ya kan wannan shirka duk wanda yake so ya rusa shirkar bautar gunki to ya zari ta komi shari'a ya kula da sallah azumi da ka hajji duk wanda shari'a ta wajabta a kansa to ya kiyaye shi da kyau tauhidin wannan makami idan an samu an yaki wannan shirka shine la ilaha illa huwa tauhidin makamin shi ne shirkun jalil sannan wasu wa shirkul kabi sannan akwai shirka wadda take boyayya shirka boyayya huwa al'amalu lil riya shine mutum ya dinga yin aiki ba dan Allah ba dan riya wasu adu dan arkajin labarin sa ai bawan Allah ai malami ai kaza ai harka kuma ka kirari wannan shirka yana mukabala da makamul iman takobin da za a yaki wannan shirka take sai hukari sai hukari dole sai da tarika za a iya yakar ya wanda ne shiga gari ba ni sama ne yau ba dai ba zai dinga yin abu ba dan Allah bai dauka dan Allah ne amma dariƙa ita za ta yaki wannan shirka ana kiran takobin da za a faɗa da shirkin sai hud dariƙa tauhidul maqamul la ilaha illa anta an wuce an an fara an go hadar ubangiji tabaraka wa ta'ala sannan a shehu ya ce wa shirkul akhfa sannan shirka na uku shine shirka mafi koyuwa shine huwa ru'yatu ma fi wallahi tabaraka wa ta'ala shine ganin wani Allah mai girma da daukaka wannan shirka tana muqabala da tana muqabala da muqabala ihsan takobin da za a yi wannan shirka sunan ta sai hakika ce da ya tashi ya kawo wannan shirka tauhidin maqamin la ilaha illa ana sauran an je wurin to ba kowa kuma sai Allah ko a sai ce inna Allah cewa Allah wakala ya wakala sab'atan min al-mala'ikati bakwai daga mala'iku ala a'malil abdi abza aikin bawa duk ayyukan nan da muke yi muke aikata su su sallah su azumi su zakka su hajji su sadaka akwai mala'iku guda bakwai da Allah tabaraka ta'ala ya aje a sama ta ɗaya Allah ya aje wani mala'ika da kan shi malakul gibati mala'ikan gulma duk ibada kan kana gulma da ta zo mala'iku sun ɗauko ibada suna sauri su kai sai ka kai su dakata na za ku ka yi ibada wani ta rushe kuma yi Allah ya ce kan ka yi ibadan magulmashi sama ta biyu in ba ka gulma aka wuce sama ta biyu akwai wani mala'ika ana kiransa malakul fakhr bi ibadati mala'ikan da in kana albashi da ibada ba za ka karba kana takama ka kowa sallah to wannan mala'ika zai ce mala'iku ku dakata ubangiji ya ce karin karba ku dunkule ku je ne shi da kayansa sannan sama ta uku akwai wani mala'ika ana kiran shi malakul takabbur ala nas in kana mutane girman kai aka je mala'ikan zai ce a dakata ba za a karba ba a dama ka da kayanka in aka je sama ta hudu akwai mala'ika ana kiran shi malakul ujubi mala'ikan jin kai ka san girman kai daban jin kai daban girman kai ne za ka za a gane me girman kai wawa ne ko ya yake ko yara suka gani za su gane sai ka duka ga wawa amma me jin kai shi a zuciyar shi to idan mutum yana yin wannan shi ma in an je sama ta hudu mala'ika zai ce a dunkule Allah ya hana shi ya tafi ba da ajiyahu ta kasa ta dawo mai shi in an je sama ta biyar akwai mala'ika ana kiran shi malakul hasad in kana hasada ba za mala'ikan ba zai bari a wuce da ibada ba zai ce farko da ita a jiyo da in an je sama ta shida akwai malakul rahmati in ba ka tausayin mutane Allah Allah kace ka ga ya shiga damuwa sai ta daga ko kuma ka ga makwabci ya mutu da yayin sun fara roƙo suna ba a zo ana kama shi Allah dan shi to gidan nasu ma nawa ne su fadi mana ajiya to irin waɗannan masu yin wannan abu in ibada su kaje sama ta shida za a dunkule a jiho da Allah babu yi wanda din ke jin daɗi ya zo ya shiga wahala ya dinga murna yana jin daɗi yana dariya to Allah ba zai karbi ibada sa ba in ta je sama ta shida za a sako da ita to sai sama ta bakwai akwai wani mala'ika ana kiran shi malakul riyayi shi kuma in kana yin abu ba dan Allah ba kana riya shi ma an je sai a sako da ita to shine anan shi radiyallahu anhu yake ga mana inna Allah wa Allah وكل سبعة من الملائكة يا وكل بقر إلى الملائكة على أعمال الأرض أبدا أي كشعي كشنباوة إذا عمل عملا إن باوة يا أي كشعيكي يرفعه الملائكة ملائكة ذات أقوى عيكي دقنان كذا سنة ثوري إلى السماء الدنيا ذات كيد زمن الدنيا فينظره ملك السماء الدنيا في ملائكة كما تجا في كدوان من عيكي في شيء دون الملائكة ردوا هذا العمل كداو كشوية دون العيكي على ولي سايدي كشوية كشوية ولي عيكة دون العيكي فإنه هاتف أو مختار ملائكة إن حسد أن يشركوا في جيش ما أرسلين إن ظلما يشركوا في جيش مقل مسيح في السماء الثانية سما تبي أو متكبر أو مؤجر وكما إن ملائكة جرما كان يشي أجيه إن ملائكة قدم يشي أجيه أو هاتف أو مراد إن ملائكة حسد أن يكون ملائكة ريالي haka ne za a yi a wudani mutum hadin ko ko mai san aji labarin shi kai za ta jawo samawa ce wace idan akwai wani wanda saboda tsabar da hammala kun ba za ta gane shi abin da ya yi nisa ya yi zirgi har sai an zo duk gaba ɗaya an wuce an wuce an wuce ba ta akwai koken a cikin kayan ya haɗe abin shi an duba aljihu ba gani ba an duba ko ina an duba daga ba gani ba ashe tana nan cikin ya haɗe sun ce ya sauka mai operation a turo da alida to idan aka wuce sai wajen lamu ya ce a idan haka ne kai za ta jawo samawa in aka wuce sammai bakwai kullum baki da ya sirru ila Allah tabaraka wa ta'ala sai aiki ya kai ga Allah ta'ala bai qulu Allah tabaraka wa ta'ala sai Allah tabaraka wa ta'ala sai ce innal insana kun ga wannan musulmin da kuke ta wani gaggawa suna wani sauri suna tunanin wani kun mushe kwastam kun wuce migration kun wuce wane ne da wane ne duk ba su gani ba ni na gani akhfa ankum ma bi ya koyi muku abin da ke cikin shi ya haɗe to da ka haɗe wanda ne kun duba aljihu kun duba jaka kun duba kayan sa ba ku gani ba yana nan a cikin shi ne kuma nan alimin da za ta zo mai ni na gani to daga nan Allah tabaraka wa ta'ala sai ce wa ana la yakhfa alayhi shay'un ni ko ba abin da zai goyi gare ni hada al'amal wannan aiki lan yakun bihi wa ni ba dan ni akai shi ba ba za ki na kalfa da wannan aiki ba rudu hada al'amal ku juyar da wannan aiki ala wani sahibi a bisa fuskan wanda ya aikata shi fa innahu qasada bihi gari wani na yi ba da wannan aiki ba ni ba an gani ko to fa hada shi waje saboda haka ruya an rawaito an rasuli sallallahu alaihi wasallama daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yace annasu mutane halka dukkan su halakakku illa almu'minina fi dai mu'minai wal mu'minuna halka su ma mu'minan halakakku ne illa alimina shi malamai masana wal alimuna su ma malaman masana halka su ma halakakku ne illa alimina shi masu aiki da ilimi wal alimuna su ma masu aiki da ilimi din halka su ma sun halaka illa almukhlisina sai wadanda sallan masu ikhlasi masana Allah arifai ke ba wanda zai iya ikhlasi da kamsan Allah to shi ne ganin wani ma ba zai rinda amma wanda yake ganin wani ko baya so sai yayi wal mukhlisuna su kuma mukhlisai din shi hadarin su suna cikin hadari kaga ba ku fada wa in kuntum
وإن كنتم في ريب مما نزلنا على أبنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين wa in kuntum in kun kasance fi raibin a cikin shakka da kokonto min ma nazzalna daga abin da muka saukar ala abza annai muhammadu sallallahu alaihi wasallama abdina wanda shine bawan mu kuma manzon mu to wato da'a annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kira ila wahdaniyatillahi zuwa kadaitin Allah tabaraka wa ta'ala ne girma da daukaka wa ibadati da bautarsa wahdahu shi kadai summa bayyana sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayanin addini daidai cip cip cip cip yadda aka yi masa wahayi atalla shi kuma Allah sai ya zo din din hujja shi ne asabil hujja shi kuma Allah sai ya zo da hujja ala tasdiqin nabi a bisa gaskata annabi sallallahu alaihi wasallam shi annabi yana ta kokari yana ta aba Allah aba Allah aba Allah shi kuma Allah yana kokari ya gaskata annabi shi gaskiya ne abin da yake faɗa gaskiya ne ku yi shi abin da yake faɗa gaskiya ne ku yi shi to shi ne a Allah tabaraka ta'ala ya zo da hujja ala tasdiqin nabi abu tajin da annabi sallallahu alaihi wasallama wa in kuntum sai Allah ya ce in kun kasance fi rayu a cikin kokonto fi shakkin a cikin shakka mimma nazzalna daga abin da muka saukar ala abdina abu tabawan allazi huwa muhammadun sallallahu alaihi wasallama wanda shi ne annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama innahu min indillahi cewa shi daga wurin Allah yake fatu to ku zo da suratin da sura ko da guda ɗaya min mislihi daga tamkar irin sura da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke zuwa muku da ita ku zo kuma da jinsi irin na sura ku zo da fasaha irin na sura ku zo da balaga irin na sura ba ta karshe ka san wani zai ji an ce a zo da sura ku sauka shi ne ce a shi ma bai yi sai Allah ce nisin in za ka zo da ayar ko surar ka zo da tamkar irin wanda annabi ya zo da ita tahadda bil qur'ani Allah ya musu tahaddi da alqur'ani wato neman a ina sadauki kamar yadda ake yin ana yaƙi za ka ga mutum da ya fito ya zara ta kudu sai shi duk wanda baba ta haife shi da jini bismillah to wanda ya isa shi ma jarumi da sai ya fito in ko wannan jarumin ya zarta ba ba mu iya fito dan duk wanda ya fito sai shi gawa ne to shi ne sai Allah ya ta haji da duk wanda yake ji shi ma balare ne ya fasi kuma yake ji to abin nan da bawan mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi daga wurin sa ne ba daga Allah bane shi ke kagowa to ai kuma laraba ne shi balare ne kuma ku kago irin nashi ku fito a gwada shi ne ta haji Allah tabaraka ta'ala ya mutu ta haji bil qur'ani da al qur'ani yace atu kuzu da suratin da sura مثل القرآن فتوقة القرآن في البلاغة أتكن بلاغة وحسن النظم دكان آي والإخبار دلابارا دكتن القرآن عن الغيب لغيب زورش وأكثر سورة ما في جدرشن سورة سورة الكوثر شين إنا إنا في الكوثر ثلاث آيات آيوي أكلي والأم تترى شهداءكم ودن لسوري واتو واتو واتو شيدونكم wanda su ne shugabanninku alihatukum wato su ne ainihin gumakanku abubuwan bautarku allati ta abubuwa wanda kuke bauta mata istainu bin ku nemi taimakon su ku ji ku nemi taimakon gumaka lata da uzza da umar ku je gaban su kudu a kuce su taimaka muku za ku kawo wadda hada'akum ai alihatukum ku kira ainihin wato abubuwan bautar ku gumakan ku kenan Allah ta abuduna wanda kuke bauta mata istainu din ku nemi taimakon su min dunillahi koma bayan Allah in kuntum sadiqina in dai abin da kuke faɗi gaskiya ne in kun kasance masu gaskiya ne bi anna muhammadan a cikin cewa ne muhammadu sallallahu alaihi wasallama kala hu min inda nafsi wannan abu ayoyi da ke bari wato da kansa ke kirkiro abin sa ba Allah bane ke gaya masa to kuma na ba ku dama ku je ku kirkiro ku hada da nashi ku ga zai kama fasalu ku aikata zalika wannan abin da muka yi ku umarni da shi fa innakum aramun domin cewa ku larabawa ne ku sahabu masu fasaha mislahu fatawkashin sa tahadda awwalan man Allah tabaraka ta'ala ya musu tahaddi a farko bil qur'ani da alqur'ani yace da su kul ka gaya musu ya rasulullah da in ishtama'at insu da mutane za su haɗu wal jinnu da aljanu ala an yatu min misli hadha alqur'ani abu ta su zo da kwatankwacin wannan alqur'ani la yatu min mislihi ba za su iya zuwa da kwatankwacin sa ba walau kana ba'dhum li ba'din kabira ko da ku sashen su zai rika taimaka wa sashe da fasaha da balaga wata hajjahu sannan Allah tabaraka ta'ala ya mutu ta'addi ya shi da sore da surori uku da ashirin suwarin da ainihin surori goma ya ce fatu da ashirin suwarin ku zo da surori ko da goma ne muke yi fatan kashin sa mun kare to wanda ku ne kuka kirkira kuma ku kirkiro ku kawo wata haddahu suka kasa sai Allah tabaraka ta'ala ya kara musu sa'adi da suratun wahidatin ya ce ku kawo ko da sura daya kadar gwargwadon inna ina ba bakara ba inna ina kun ku zo da inna ina kalkautar fa'ajazu sai suka kasa an zalika daga yin haka al'arabu su laraba ma balagatin tare da balagarsu ko fasahatin da fasaharsu lam ya ta'arrabu li mubaratin mubaratin nabi sallallahu alaihi wasallam ba su iya katsalandan ba ba su iya bujurowa ba saboda su yi jayayya ko su yi gasa da annabi rahama sallallahu alaihi wa sallama fil isyani a cikin zuwa da mutum alqur'ani da kusantatin alqur'ani ba wanda ya karambani duk fasaharsu irin su karya kafir amma sun kafa koda masu dan yi irin bajin garin nan koda dan gwada sun kafa ma ta fadda da hala babu wanda ya iya gabatar da kansa cikin wannan aiki illa mu sai da matal kazzabu sai mu sai da la'anatullahi alaihi akhiran shi ma sai karshen rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne shi ke cewa mu sai da matal kazzabu awala tawlahu sharikan lahu fil amri mahadata mashduki ورجي يحق الحق يمكن سده ولو سألوه الحق ولو سألوه الحق أهل تذنبك فقد شد في تحقيق دعواه جهده ولكن ربي غالب كل خير كل شيء فهو زبد فأما الزبد فيراه البحر فهو الزبد قد أذى الله خيره وتبقى منافع الخلائق منافع الخلق وتبقى منافع الخلائق shine amma zaman da zamu duba wa amma ma yin furin nasa to manzo Allah shine ma yin furin nasa fayan kusa fil ard shine shi yake wadi wa amma ma yin furin nasa shine wa tabqa manafi'u khalaiqi sarfai to shi wannan musulma shi kadai ne yake karambani fa masakahu Allah sai Allah ya shage shi hatta ata ji alfazi har sai da yazo da wadansu lafuzza ka annal mutakallim kai ka ce magana da wadannan lafuzza laisa bi arabiyin ba balarabin ba ka san duk fasaha ka in kai karambanin zaka kawo fasarfashin ayar qur'ani kowa sai ma da ne hamma ta saboda wawancin zai yawa to shi kadai ne wannan karambani sai wace ka annal mutakallimu bi halin bi arabiyyin sai ka shi ne magana da waɗannan lafuzza ba balarabi bane yuhaki suratul kautsar wai yana so ya farkai inna ina kalkautar yaqulu sai shi inna a daina kal jawahir ba mu ne muka baka gwalagwale ba ka ji ba ba mu ne muka baka gwalagwale ba fasalli na rabbika kai sallah ga ubangijin ka jahir ka bayyana da mai to sun sallah azhar ce ba kaga sakarci ya yi yau to shi ne anan jiwo yace ayyi munasabatin wai ne dangantaka bainal jawahir was salat tsakanin gwalagwalai da sallah ana maganar bautar Allah kana maganar gwal yace al jawahir gwalagwalai shay'un wani abu ne mun ji na duniya daga wato kawar duniya haza ba'idun wannan yayi nisa min daga inna a daina karkautar ba mu ne muka baka alkhairi mai yawa ba fa salli da rabbika kai sallah ga ubangijin ka wal har ka soke abin layyarka a shi mu sai lamazin nan dan karanta wani abu kaɗan na اسمه مسيلمة بن صمامة shi sunan shi mutai lama dan sumamatu بن كثير dan kabiru بن حبيب dan الحنفي habibu alhanabi الوائلي اليماني alwayi alyamani أبو ثمامة sunansa abu sumama ولد ونشأ في اليمامة an haife shi kuma ya taso a yamama yamama tsakanin makka da yaman take ana aka haife shi a nan ya taso في القرية المسماة a cikin alƙaryar da ake cewa da ita بالجبيلة wato jahila بقرب القوينية tana kusa da uyayyiya بوادي حنيفة a cikin dajin hanifa في نجد a cikin najab وتتألم
ana masa laƙabi في الجاهلية tun zamanin jahiliya kamun zuwan musulunci
بالرحمن shaki sunan shi rahman وأعرف برحمن اليمامة ana ce mai rahmanul yamama
نعم ولما ظهر الإسلام lokacin da musulunci ya bayyana في غرب الجزيرة a cikin yammacin jaziratul arab وافتتح النبي صلى manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bude makka وجانت له العرب kan larabawa baki ne sun siya a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam جاءه وفد من بني sai حنيفة wata tawaga ta zo daga bani hanifa mutanen garin su musailam قيل aka ce كان مسيلمة معه shi musailama yana tare da waɗannan jama'a da suka zo daga garin su إلا أنه تخلف مع sai dai الرجال shi ya ce shigo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tare da su mazaja a wani kaulin an ce akwai gidan da ya je ya zauna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da sallama ne shi ka zo da ɗaya daga cikin sahabbansa da suka zo bayan an gaisa da musailama shi ke nan sai ce ta ai da zai yi ai ya rasu da ai da kai kokari ka bar khalifa sun kamu ma ka mutu Allah da suna da ya kalle shi ai da zaka danka abin a hannuna ai abin yayi kyau sai manzo Allah ya ce wallahi ko sandan nan ba zan baka gado ba balle Allah ce sannan sai manzo Allah ya ce da ka bashi amsa shi sahabu ana kiran shi sabiq sabiq ibn qais shammas wanda shi Ibrahim yake masa kirani da diwani da ina ji ya kawo wani banki yana cewa yana cewa ne ala annabi fi yazidu wa tabitu ma'anin yazidu shi yazidu waka ke manzo Allah shi kuma tabitu maganganu ne in makin manzo Allah ya ji sai ya tsora in ya faɗi magana ba ka iya bacci kana kin Allah to shine shi yake a wurin yaban manzo Allah ne ni yazidu a wurin kirari kuma da yabo ga manzo Allah a wato nasaru to ni a tarihi to sai manzo Allah ce tarihi a bashi amfani na wasu na'am فأسلم الوفد to sai wannan tawaga sai suka musulunta ولما رجعوا إلى ديارهم lokacin da suka koma garurukan su ادعى to النبوة sai ya fara da'awar annabi a shi ma Allah ya kusa وادعى أنه أشرك مع رسول sai الله da'awar cewa wai su biyu aka aiko shi da manzo Allah aka في aiko النبوة a wurin Allah حتى سلم إلى رسول الله har sai da ta kai rashin kunya ta yi girma sai da yadda suka da ya rubuto wasiƙa zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam هكذا ga الصحابة yadda take من مسيلمة رسول الله yace daga ni musailama rasulullahi يا محمد رسول ya الله zuwa ga Allah Muhammadu Rasulullahi.
السلام عليك To, amince Allah gaba da gare ka.
أما بعد Bayan nan فإني أشركت cewa ni na yi tarayya في الأمر معك a cikin lamarin annabta ni da kai.
وإن لنا نصف الأرض To, mu din nan ba mutanen yamama muna da rabin ƙasa, ولقريش نصف Qurayshawa kuma su ɗauki rabi.
ولكن قريش Sai dai na san halin Qurayshawa.
قوم لا تدري Mutane ne masu ɗagawa, masu shishigi, masu ƙetare iyaka. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam فأجابه رسول
ya ba shi amsa.
بسم الله الرحمن الرحيم Farko, kaga shi ba ma bismillah. Ka kare kawai. Manzo Allah ko sai fara da da sunan Allah mai rahama mai jin kai من محمد رسول daga الله Muhammadu Rasulullahi إلى مسيلمة ya الكذاب zuwa ga Musayin mutum kazzari to daga nan aka fara kai Musayin mutum kazzari amma da ba aka sune shi
السلام على من اتبع manzo Allah ya ce amince tabbata ga wanda suka mishi nan ما بعد amma ba da bayan nan إن العبد ka لله sani kasa ba ta bace balle ka ce marka kasa ta Allah ce يورثها من يشاء yana gadarwa wanda ya ga dama daga cikin bayansa والعاقبة للمتقين kyakkyawan ake ta tabbata ga masu tsoron Allah وذلك في أواخر السنة wannan ya faru a ƙarshen shekara ta العاشرة ƙarshen shekara ta goma bayan hijira وقد اتبعه بنو حنيفة mutane da yawa cikin bani hanifa sun yi shi وكانت عدتهم أربعين ألف yawan su kusan sojoji dubu arba'in suka bi musulman
وهو أحد المتنبئين yana daga cikin ɗaya daga cikin wanda suka yi da'awar annabta ba shi kare bane
وهم barka da wasu daga ciki قريب من قريب من ثلاثين sun kai mutum talatin بين الرجال tsakanin maza har da mata ba kuma Allah ya aiko su
منهم الأسود الغنى akwai cikin su akwai asirin alfi واسمه shi sunan shi عين حالة بن كعب ai halatta dan ka'abu sunan shi بن عوف العنزي dan ango al'alfi وكان يلقب shi ana masa laƙabi ذا القمار ma'abocin buguwa ma'abocin maye su- sunan shi maki لأنه domin cewa shi كان متقمرا أبدا kullum cikin giya yake وقد ادعى النبوة ko kuma fiye da awar annabta بعد أبو maimakon ma ya warke ya fita shi wai zai ce shi ma annabi ne.
بعد عودة رسول الله bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo من حجته وضعه bayan hajjin bauta ne وقد وصلت أخبار lokacin أخبار rashin lafiya ya fara samun manzo Allah amma labarin asobi ya samu annabi an gaya mai kaji kaji kaji abin da wani yake فعظم خبره sai girman hadarin abin ya girma abin shi manzo Allah ونفوذه da kuma karfin al'amuran shi wannan asobi إلى النبي العظيم manzo Allah ya damu da kare shi kwarai في مرض موته a cikin rashin lafiyar wafatinsa فأرسل إلى بعض sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika wasu daga cikin musulmi في اليمن wanda suke zaune a Yaman inda shi asobi
يطلب منهم قتله sai manzo Allah ya ce ina nema ku kokari ku kashe shi إمام سالمة in ma a samu jarumin da zai gaba da gaba da shi ya tsinke mai wuya أو ko قيلة kuma a yaudare shi kawai in ya sha giya yau a yanke mai wuya kawai وكان ذلك في السنة الحادية wannan ya faru a ƙarshen shekara ta goma sha ɗaya a baki
وكان الأسود shi a ya kasance قد تزوج امرأته ya auri matar شهر shahara ba بعد gana gwamnan maza da Allah Allah da ya aika ta karyam sai ya kashe shi sai ya auri matar قال ورسول Eh, على اليمن بعد أن قتله bayan ya kashe shi sai ya aure matar وكانت مؤمنة ita matar mumina ce kyakkyawan mace فأخبرت المسلمين to ita ta ba musulmi labari ta ce musu zan ga muku da lafiya abin da ya sami bishi kashe ne zai yadda ya kashe ku amma ni ban yarda da shi ni har yanzu mu mina shi zan ba ku labarin hanyar da za ku ku kashe shi أن الغراة sai ta ce kun ga gidan shi duk masu gadi ne kawai da wani يريدون sun بقتل الأسود kewaye gidan shi من كل الجهات duk inda kuka biyo su إلا ذهب بيته sai dai bayan gidan shi kawai وطلبت منهم sai ta nema daga wurin su أن يسقطوه su kokari su fasa bayan gidan ويدخلوا su shigo ta wannan ramin فيجدوا za أمامهم ta ajiye musu a gaban su السلاح والسراج makamai da fitilu wanda za su haska su shigo inda yake وقد نفذوا ذلك sun zartar da wannan kawai suka shigo din suka fasa نفذوا عليه suka shigo suka samu azon واهتزوا رأسه aka samu wani incin ne shi فقال قوار ne الصوت wani irin gurnani قوار الصوت kai ka ce saniya ce in an yanka ta za ta mutu har فابتدر daga waje sai da aka ji karan shi فابتدر الغراة sai masu gadi suka taso suka zo suka zo bakin koba lafiya lafiya ne ke faruwa da annabi فقالت زوجته sai mata ta ce kai ba komai هذا النبي wannan annabin da kuke gani يوحى إليه wahayi ake mai da Allah ku ji abu فاختاره sai suka tafi
ولما ya wannan gurnani da kuka ji wahayi wahayi ne ku je ba komai sai suka tafi
ولما دلا الفجر lokacin da alfijir ya keto امر المؤذن to sai aka yi wa ladan umarni فقال sai aka ce ladan ka san masu gadi na hanyar ba mu sa abin da ke shi ba ya fi kira sama فقال sai ya ce اشهد ان محمدا رسول الخطاء na ce da shi Allah Muhammad manzo Allah ne afrodul ansi makaishi وأن هي أي حالة الخطاب cewa ai halatu afrodul ansi makaishi ne wannan ثم تم to daga nan إكمال sai aka gane ta an kashe ta. tun daga nan magana ta kare shi an gama da shi وعمرها أربعة أشهر wata hudu kawai ya shi nan nan aka gama da shi
أو أقل kuma abin da bai kai haka وقد بشر النبي dama Allah sallallahu alaihi wasallam yayi albukar da yadda za a kashe shi.
المسلمين yayi wa musulmi albukar kar ku damu da wannan maganganun za a kashe shi har lokacin da za ka ji shi sai da annabi ya mutu.
في يوم مقتله har ranar da za ta kashe shi ثم توفي صلى الله عليه وسلم sannan manzo Allah ya wafati ya bar musulmi makin kazzab da rai ووقع الأمر في خلافة أبي to بكر sai al'amari ya ka tafiya zamanin sai na bakar su jibu رضي الله Allah ya عنه gara mai yadda ومنهم daga cikin su
سليحة الأسد akwai Zulaiha tana asiri واسمه shi kuma sunan shi سليحة بن Zulaiha shi dan kuwai da asiri من بني أسد daga cikin bani asada بن خزيمة dan Sulaima يؤدي ألف فارس ana ce mai sadauki dubu shi kadai soja dubu ne shi وقد تنبأ shi ma ya da'awar annabta صلى الله عليه وسلم tun zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam فوجه إليه درار بن sai الأوزر aka tura masa jiraru dan auzam da ya je ya tsaye shi sai takobin ta kare sai aka ce kun gani ya ce a kira ina wannan da ba sai da mu ba ku gaya musu abin da ya faru yau saboda yana da irin dan shaddabar nan da dan kulumboso haka eh to shine an tare shi da takobi takobin ta kare sai kun gani muna gaya muku mu annaba ne kun ji yadda yanzu ba gashi ba
فظهر بين الناس to sai ya bayyana daga gaban mutane أن السلاح لا يعمل cewa فيه takobi ba ta aiki cikin sa فكسر جمعه to sai jama'a suka taru da yawa suka bi shi ومات النبي صلى Allah الله Allah ta عليه yi wa ba su وسلم وهم على ذلك suna kan wannan وكان سليحة shi Zulaiha ya kasance يدعي أن جبريل عليه yana yin السلام da'awar cewa mala'ika Jibrilu عليه السلام alaihi salam yana zuwa mai وينزل عليه قرآنا wai yana son komai da alqur'ani shi وقد أمره بترك السجود في sai ya ce الصلاة a cikin wahayin da aka mai Jibrilu ya ce a daina sujjada في a الصلاة yi sallah yadda annabi ya ce a yi sallah amma an soke sujjada daga yau shi wahayin shi ne.
وكسر أصابه ka sai yana daga abin da ke damun larabawa sa fuska a ƙasa suna girma fuskokin su larabawa kuma a ce mutum ya zai girma da fuskar shi a ƙasa wannan abin yana damun su shi ne saka ce to ai wa ma ya zo jibril ya ce a daina na وكسر أتباعه manyan su suka yawa من أسد daga bani asada وكتفان daga tsana وإيئة da fi'a وانتشروا يأمرون المسلمين بماء الزكاة suka wasu a duniya suna ta hana musulmi ba da zakka aka ce ai jibril ya zo da wahayi an ce a daina ba da zakka
وحاتم المدينة suka zo المنورة suka kewaye madinan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ليلة da daddare وظنوا suna zato أن المدينة cewa madina قد أصبحت لقمة saboda annabi baya nan ta zama kamar lom haɗe kawai shi ba ta za a yi shi kenan an gama ne في متناول أيديهم a cikin hannun su ولكن المسلمين sai dai musulmi خرجوا إليه da suka ji labari suka fito مع الفجر a daidai ke to alfajir ووضعوا فيهم da السيوف za ta takobi aka fara tattawa فما ذر قرن الشمس rana ba ta fito ba حتى انحزم sai da ya zama المرتد ba kodiya a bakin madina duk an watsa
ثم فر زليحته to sannan dulaiha ya gudu وزوجته da shi da matan shi إلى الشام suka koma siriya وسمع لأن بني أسد إيه.
وسفانة sai ya samu labari bani asara da- daga dabana قد أسلموا duk sun bashi sun koma musulunci فأسلم shi ma sai musulunci ثم خرج إلى العراق to sai ya koma iraki واستشهد a nan ya yi shahada بنها وندى ana hawan da nan ya mutu عام 21 shekara ta goma sha ɗaya bayan hijira ومنهم daga cikin su waɗannan masu dawon annabta امرأة akwai mace ma اسمها سجاة ana kiranta ta jamu بنت الحارث yar hari بنت سويد dan suwaidi بن عقبانة dan akafana التميمية tamijiya a التقليدية tamijiya كانت تقيم في ita الجزيرة tana zaune a jazirar ta شمال السويدية سورية مع بني tana tana suriya da ƴaƴan amma amma آه، بني سبيلة bari ta gari ba سوريتها ita alkunyarta أم صالح ummu sajar ake kira وهي من نصارى العرب tana daga cikin turawan larabawa وقد ادعت ita ma النبوة ta yi da'awar annabta ama ihda shekara ta goma sha ɗaya bayan hijira ita ma قال وفاته bayan annabi ya yi wafati ta fito ومعها جنود tana da rinjina وانطلقت بهم إلى بني تميم saboda tana da abubuwan mamaki in doki yake hawa za ta iya hawa duk sauran kan doki kamar tana da wasu abubuwa irin na ko kai haka na فزعمت أنه to sai dai da awar cewa ita ma ana mata wahayi أقف الرقابة wai zai ta ga ai durka واستعد wa sai dunin nihar ثم أجيروا على ثم ajiru الرقابة.
arraga فليس دونه alaysa dunahum hijab wa du'a ya jama'a ku shirya ku shirya mahaya a haudun sannan kowa ya sa wa zuciya shi cewa gani ma na nan tana jiran ku sannan kowa ya kishin ainihin wato shirye shi kowa ya gyara shirya sannan tsakanin ku da aljanna ba shi shari
ووجاءها بعضهم to wasu sai suka sallama mata ومر آخر wasu kuma suka gudu وكان لمن استجاب daga لها cikin wanda suka yi ta مالك بن akwai ma'arikin yin waya a الحيي tani وأولاد بن akwai حارث udanin dan haris وجماعة من akwai wasu jama'a من سادات أمراء daga cikin المسلمين.
shugabannin bani tani sun yi ta وتكلم آخرون wasu kuma suka yi ثم اسأله to sannan suka haɗu suka shirya suka على daidaita على ألا حرب بينهم cewa babu yaji tsakanin su da wanda suka sallama mata da wanda ba sallama mata ba ba fada a zauna lafiya
ثم إن تجاهل sannan ita ta jawo أخذت بجنودها ta الكرام tattaro rundina ta ce za a je ya mama a yakin salama shi kanshi Eh, لتأخذها shi ma kanshi ƙarya yake ba annabi ba ne ita ce annabiya saboda ta aka tinkari ya mama za a je a yi fada da shi نعم مم.
لتأخذها لموسى إلى ta ce tana so ta kwace ya mama a hannun musulmi mafi kaza shi ma ƙarya yake فهابه قومها to da ya ga jama'a ta sai ya ji tsoro saboda yawan jama'a وقام على بلاده ya ji tsoro kar a cinye gari لأنه مسؤول بمقام domin a lokacin ya shagaltu da da yaki أخذت تماما yana yaki da su mama بالمساعدة don su sare فقالت لقومها to sai ta ce da jama'a ta لقد أوحي إلي kai an mun wahayi yanzu قالوا فماذا Suka ce, "Ah." أوحي إليكم me aka yi ki wahayi قالت sai ta ce عليكم باليمامة alaikum bil yamama ina muku wasiya ku shakki kasar yamama وخروج في الحمامة duk ku da kimar hamama ku lullube ta kamar tantabaru فإنها جلوة سلامة domin wannan yaki ne wanda ake tsinka yayi لا تلحقكم بعدها ملامة bayan wannan yaki ba wani zargi da zai ƙara samu wai wahayi ke ta karshe kurin na karshe shi yasa shi wuce ta in suna magana zaka ji kamar ba larabawa ba larabawa da aka san su fasihai amma zaka ji shirme ya fito a bakin su wannan kan kamar ma ba ba larabawa ke magana ba.
فعزموا لحرب مسيلمة to sai suka yi azama domin ya kar musaina masu kaza فلما سمع بالمسيح lokacin da ya ji labarin ta tun karo shi مات إليها sai ya aika masa يستعل- ي- يستعلنها ya ce yana neman aminci daga wurinta ويدمن لها ya ce ya lamunce mata أن يؤتيها نصف الأرض zai ba ta rabin kasar shi ولم تجتمع بها annabi ya zo da lokacin da ya haɗu da ita وخلا بها suka keɓe shi da ita خيمته suka shiga wani ɗan tanti haka suka ce za su tattauna وأعرض عليها ما أراد ya ba ta abin da ya ba ta shi من ce مثل العرض in na ba ki rabin ƙasa وقبلت ذلك sai ka karɓa على مسيلمة sai musulama ya ce سمع الله لمن سمع wai aya ce wannan Eh, Allah ya ji waɗanda suka shi maganar annabi وأجمعه بخير إذ سمع kuma aka nuna musu wani abin kwaɗayi kuma suka karɓa ولا يزال أمري في كل ما يكون مستمع saboda haka al'amarin su ba zai gushe ba a cikin dukkan abin da zai faranta zuciya abin tattarawa
رآكم ربكم ubangijin ku ya gan ku فحياكم saboda haka yana gaishe ku ومن وحدته kuma daga أنجاكم kewarsa ya ya kaɗaitar da ku ويوم دينه أنجاكم ranar alkiyama kuma zai kubutar da ku فأحياكم kuma zai raya ku Wa- wahayi ce
علينا من صلوات a kanmu daga ainihin صلوات أشر أبرار wato daga ainihin addu'o'in tsarkakan bayi معشر أبرار نعم.
eh jama'ar ce bantattun bayi لا أشقياء ولا mu ba فقراء matsiyata bane ba fajirai bane يقومون الليل ويصومون eh suna النهار tsayuwar dare suna azumi da rana لربكم ga الكبار ubangijin ku mai girma رب العيون والأمطار ubangijin gizagizai da ruwan sama ka dauka wannan ba fasaha ai. to وقال أيضا sai ce kuma لما رأيت وجوههم lokacin da naga fuskokin su kyawawa وأبصارهم فقد zuciyoyin su tsaf
وأبصارهم فقد وأيديهم ga hannayensu خلقت safarar فقفلت tana tana bada hidima ta sunkuya ita ma.
قلت لهم sai na ce da su لا النساء تاتون ba ku zuwa wa mata
ولا الخمر wannan تشربون ba ku shan zuwa ولكنكم معشر sai أبرار dai ku jama'ar sarka kan baya bayi kuna kuna azumi فسبحان الله sarki ya tabbata ga Allah ما جاءت الحياة idan rayuwa ta zo كيف ya تحيون kuke rayuwa da Allah kake maganganu ba sai ba gini ba ma'ana إلى ملك السماء yanzu zuwa ga ubangijin sama كيف ya ترى kuke hawa ولما كلام سجاني lokacin da suka keɓe da ita wannan mai da'awar annabta ta jawo فعلى ماذا sai ya ce da Allah يحاسبها zo mana ga yasin shi ne aka yi zuwa yi ina ta bayani sai ya ce bayani ya kwace da faɗin ya ce mana فقالت sai ta ce وهل يكون النساء يفترقن a to ya za a ce mata ne za su fara ai a komai maza ne ke fara ka ce ni fara kai ka fara فأنت ماذا أوحيت؟
kai ne ga yamin da aka yi ma wahayi فقال أوحي إلي sai sha mu wahayi tabbas ألم تر إلى ربك كيف فعل جلد بالمبلاء wai kama alam ta ka dauka alam tara ila rabbihi sai yanzu mu shiga ubangijin ki ba kai ba fa'ala bilhum la ya yake yi da mata masu ciki أخرجني هذا مثل سدعان yana fitar da halitta daga cikinsu kuma kaga suna tafiya a ƙasa من بين سبحانك tsakanin fatar ciki وحتى da uwar hanci wai قالت wahayi kenan
قالت وماذا أيضا؟
sai ta ce to kara kuma in ji sai ne kuma قال ita ma ta ji abu da ba
وقال أوحي sai ce an kara mun wani wahayi إن الله خلق النساء أزواجا Allah ya halicci mata da yawa wai wahayi na biyu kenan.
وجعل الرجال لهن sai Allah ya أزواجا halicci maza su zama su kuma mazajen su
فيوجد فيهن أنثى إلاجا maza sukan kwanta da su su shigar da zakuran su cikin su shigarwa
ثم نخرجها إذا نشاء sannan إخراجا kuma mu maza in mun tashi mu fitar yadda muka ga dama fitarwa
فينتجن لنا خالد fahimta dina sun ta haifa mana ta halin ya'ya in ta ja sakamakon abin da muka yi musu wai wahayi ce kuma daga Allah ba a kan shi ba wahayi ne shekari
فقالت sai ta ce أشهد أنك نبي ha الله lallai na ce da kai annabi فقال لها هل لك أن أتزوجك sai ce ki zaki a aurata وآخذ بقولي وقولي da ba san da yake ai kin ga sai mu haɗu mu duni annabi ce annabi ya sai mu cinye kasashe kawai to an ce abin da aka yi kenan sai aka yi auren قالت نعم da aka yi aure shi ke nan ka koma wurin gama da tasha ya aka yi kuma kin dawo ba wani tasha ai ni auta sadaki ba tasha a riba ne ta ce gaskiya abun kunya ne kamar ki a shan aure ba sadaki sai ta ce eh gaskiya sai ta aika mace ce to ki turo wani da ta tura sai ce ka gaya mata mun halatta wanda suka yarda da mu su nemi mata mu ne babu ne an sauke musu wannan zanen sannan an halatta musu su sha giya amma da sharadi a kofin tangar. To, haka suka dai ƙarshe dai abin da ya faru wahashi ya kake shi. Wanda ya kai sai na hamsa shi ya ce shi da wannan mashin nashi sai da ya fito ta baya. Sannan Abu Dujana kuma ya zo ya sa takobi ya dace shi. Da ya dace shi aka kama ta ka ɗaure shi aka aka ɗaure shi a jikin ice bishiyar rini sai wani sahabi ya ce wannan shi ne ya dinga faɗin ayoyi yana cewa wai Allah ya aiko shi Allah ya aiko shi har yana cewa ina ina kan jawabi fasalli li rabbika wajhila sai ce to ni ma bari in manawa aya inna a'dainaka al-ubud wa aq'adnaka 'ala al-amud wa ana banin laka an la taqul kawai sai biya abin shi yace to mu ma yau mun baka ishi ga ina mun sauke ka da shi sannan mun jingina ka a jikin ginshiki kuma ni din nan da ba annabi ba na lamu ce maka har abada ba za ka dawo duniya ba sai biya kawai ya wuce. to shi ne to shi ne shehu radiyallahu anhu yake gaya mana jita to ka gani a a a a ayi munasabatin bainar jawahir was salat me ya hada tsakanin gwalagwalai da sallah ina ganin ya kamata mu dakata nan اللهم صل على سيدنا محمد والفاتح لما أمرك والخاتم لما أمرك والهادي إلى صراطك المستقيم على آله وصحبه أجمعين آمين ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله
Amin.